إلى محمد الفاتح لما أغلق والحامد لما سبقنا في الحج بالحق والغادي لصراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين ‘Yan uwa masu girma, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Yanda aka faɗa a ba cewa zaman da ake ko aka fara na wannan dare wato daren Alhamis na Baharul Muhit cewa ana hangen ya kamata a shigar da wani littafin na nahau wanda yake daga ƙasar ƙasa kuma aka ɗauko ƙadarun nada amma shi ɗin awaki wanda ƙadarun nada littafi ne mashuri a duniyar musulunci aƙalla in kake bincikawa za ka yi a littattafan da suke tarihin littattafai da masu yin littattafan za ka ga kusan mutum ɗari wanda suka wake shi suka mai da shi wake wanda alhamdulillahi a cikinsu akwai 'yan tijjaniya wanda abu ne sananne 'yan tijjaniya duk bangare na ilimi sun ba da gudunmowa shi yasa kuma a nan muke ganin cewa ba za a ɗauko ɗaya daga cikin na 'yan tijjaniya ko biyu daga cikin na 'yan tijjaniya don a sa a gaba wanda dukkaninsu dai sun waƙe ƙadarun nadani akwai ɗaya mutumin Murtaniya wanda jikan Maulana ne Shehu Muhammad Al-Hafiz ɗaya daga cikin almajiran Shehu Tijjani gaggan shi almajiran Shehu Tijjani jikansa ne ya wace kadarun nada kuma ya masa sharhi yanda za mu ji sannan akwai wani mutumin kasar Gombe kenan za a ci jihar Gombe wato garin na faɗa wanda shi ma ya wace littafin nan na kadarun nada akwai dai daban-daban malaman da suka wace shi to insha Allah ta'ala a wannan zaman wanda da can yanda ake zaman sai an yi sallar isha ne ake karatu to amma wannan tsakanin zuwa sallar isha aka ce to sai a sa karatun kadarun nadadin kadarun nadadin littafi ne mashhuri a duniyar musulmi wanda malamin nan babba ibn hisham al-ansari ya yi shi ibn hisham al-ansari an haife shi hijira ta ɗari bakwai da wani abu wato ɗari bakwai da shida yewa ɗari bakwai da takwas ɗari bakwai da takwas yewa fati ɗari bakwai da sittin da ɗaya ya sa gaba ɗaya a duniya ma rayuwar da ya shekaru hamsin da uku ne bai daɗe a duniya ba wato ɗari bakwai da takwas ɗari bakwai da takwas aka haife shi bayan wafatin ibn mai alfiya kenan ibn malik mai alfiya da shekaru talatin da shida da shekaru talatin da shida aka haifi shi ibn shamil ansari ne littattafai daban-daban wanda ɗaya daga cikin su shine wannan ƙarfin da akwai littafin sa babba wanda biyu ya fi shuhura ma shine bugunin labib wanda ake cewa ai ya wadatar ya amsa sunan nasa ya amsa sunan nasa shi ƙarfin da yana cikin littattafan da an daɗe ana amfani da su a wuraren koyarwa kwarai a da kan kamar shekaru hamsin da suka wuce kamar a jami'a asa a sukan su a shekara ta farko sukan yi al'azhariya ne akwai mukaddimatul azhariya ita suke a shekara ta farko sai su kadarun nada a shekara ta biyu sai su shizuru za a shekara ta uku wanda daga nan kuma sai jami'a wanda kuma a jami'a da dacen alfiya suke ta a da sharhin ibnu aqila galibi da an babbar sakandare ke babbar sakandare wanda ita a alfiya suke da sharhin ibnu aqila in kuma sun kai jami'a suke alfiya dai da sharhin ibnu hisham din wato aurahul masali za ka ga dai za a fara wannan ban sani da kuma sabiya ya yi aikin sosai ne ƙaraso ba على خير كلك lissafin kuɗi ka zai wato shi wannan wanda ya wannan waken ya wake karurin nada wanda aka ce jikar shehu muhammad al-hafiz da sunansa sai ji muhammad ibn buttar ibn ɗuluba wanda yake yana koyar da nahu da usulul fiqh wato jami'ar masar shi yasa malami ne babba kuma ya taimaka a bangarori daban-daban inda za a gani a mukaddamar ya yi gudunmowa a bangarori daban-daban da yawa na ilimi yanzu misali akwai baitocin da yake yi yake bayani akan cewa annabi musa sanda ya je zance da allah abin da ya sa zama yana ɗauke da sanda yana da wasu manufofi wanda ya bayyana da cewa waliya fiha ma'aribu ukura shine to shi sai ya waƙe yadda aka faɗa manufofin nasa cewa ma'arifin kalimi min asahu fi zikri an yas'ala an hallahu wa jam'u hatin lazi laysa yurfa'u fasayru fil fara yunalu ajru min shay'in na kana li zakti shaf wa qanna ba an saudi hilka shaf to haka nan ya wasu baitocin inda yake bayani tsakanin bambanci tsakanin sababi wurin malaman nahau da sababi wajen malaman balaga da dai sauran irin wannan ya wace abubuwa daban-daban kamar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanda yake tabbatacce bai taimama ba sai sau biyu lam yatayammam sayyidul kaunaini illa tayammumaini ma'lumaini bi wahidin qad allama tayammuma wa sani lil raddi ala man sallama samitu zamin fa bi shay samitu zamin shay'ina fil masjidi fajidda fi nail fi nail ulubi tamjudi a tanjidi to haka ne wato yana da taimakawa kwarai yadda aka faɗa kuma a iya cewa har yanzu bai kai munzalin a cin tsoho ne ba tunda bai fi hamsin ba ko bai fi hamsin ba to alhamdulillah
yana nan da rayuwarsa eh da alama da suna shaida tana nuna cewa yana nan da rayuwarsa har yau kenan ko za ka to alhamdulillah za mu fara bismillah rahman rahim qala muhammad ibn buttar sawi ذات النبوج الحافظي الألوي yasa Allah da ƴan uwa za su samu za a kawo bismillahi wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa hayl ana wa ba'du fal maqsud lazmu lazmu yaktafi qadaran nada wa bil ahammi yaktafi نظمه للمتوسط النهي ليس لمبتدئ ولا لمنتهي وقد أزيد ما به أوره ما لم يكن أوراه الموره وربما قدمت أو أخرت ما إن اكترى تاهيلا أو تقدما وربما تركت ما دق وجل أما اقتدي وأستئين الله جل لعله إن تم لي منه الرجاء لطالب النهو يكون مدرجا بين الهلاسة وآج الروم وها أنا أشرأ في المروم يحيى قال الإمام قال إمام أصله المجدد كلمة النهاة قول مفرد أسامها الثلاث فيل واسم وحرف معنى ولكل واسم فالاسم يعرف بتنوين وأل وبالحديث عنه وبالحديث عنه بلغت الأمل وهو الربان فمنه مؤره ومنه ذي البناء أما المؤره فهو الذي آهره تغير بما عليه من أوامل أرى ومنه ذو الصحة كالغزال وكالفتى والقارئ ذو اعتلال وأعرف العلة واو وألف ياء وما تلحق معتلا ألف وما أدى المؤرب ذو البناء كمن وحيث أين هؤلاء آه من بيت الشابك آه سير بني هكذا إن شاء الله تعالى ذا على البيت كما الشاب يعني أما أنا ليس ولا مقدمة لكما كما أنت قديم دا أكي آه يا كاو يا كي هنونا أدبي yace kala Muhammad ibn Battal dan Battal Muhammad dan Battaru yana cewa sawi zatin nubuwi wanda yake zaune a garin da ake kira nabagiya shi ta ce ya kiranta zatin nubuwi a wato gari ne alƙarya ce mai wata babban makaranta wadda yadda aka faɗa ita kamar kilomita 20 ne a kan hanya daga Nouakchott wato babban birnin Mauritania zuwa Abad to a wajen mil na 120 ake daukewa a shiga daga babban hanya tafiyar kilomita 20 ce Alhatizi wanda yake dangantaka da Shehu Muhammad Al-Hafiz Shehu Abdul Hafiz tsarami ne babba da aka yi shi a Magari wanda duk malamai masana na zamaninsa sun sallama masa Al-Alawi wanda yake dangantaka ga Alawiyawa bismin ilahi ina farawa da sunan ubangiji wassalatu wassalam daɗin tsira da aminci ala nabiyil mustafa bisa annabi abin za'i hairil ana wanda yake fiyayyen halitta gaba ɗaya dan halitta Allah ba kamar shi wani aqadal ijma'u annal mustafa aqrabu halqillahi wal hulkun tafa وهو أفرد الخلق على الإلاج نبينا فمن أن الشقاق wa ba bayan wannan gabatarwar ta faɗa sunan shi mai waken da bismillah da salati da salali ga annabi sallallahu alaihi wasallam fal maqsudu manufata da wannan waken nazam wake ne ya tafi kadaran nada da zai bi littafin da ake kira kadarun nada wato ma'ana kadarun nada zuban raba raba mai sanya waje mai sa waje albarka wa bil ahanni yaktafi amma yana wadatuwa da abin da yake ya fi muhimmanci ban ce komai na ƙararrun na da zan wake amma zan wake abin da yake muhimmi a ƙararrun na daɗin abin da yake muhimmi zan wake na zartun wulin mutawassiti nahi na yi wannan waken ne ga wanda yake matsakaici mai fahimta na yi wannan waken ne ga wanda yake matsakaici wanda yake mai fahimta a laisa ne mubtadi ba na yi shi dan wanda yanzu zai fara na hau ba ba dan shi ne wannan littafin ba wala limuntahi ban yi shi kuma ga wanda yake ya kai kwalkwalwa a ilimin na hau ba a'a na shi ne ga wanda suke matsakaita wa kad azibu ma bihi uwar rihu wani lokacin nakan kara abin da zan kara bayani da shi a wani wurin nakan kawo wasu abubba ko wani abu wanda shine asalin littafin ibn shamin bai kawo ba saboda ina ganin haka din zai ƙara fito da ilimi fili malami kun zan bayyana malami kun aurahu hul rihu abinda ne wanda ake wa lakabi da muwar rihu bai bayyana shi ba muwar rihu shine dai ibn shamin din mai karun nada abinda yasa ake kira ake masa lakabi da muwar rihu sharhin da yawa alfiya karami wanda akan kira shi taurihu akan kira shi kuma aurahu shi yasa to shi kuma sai akan kira shi muwarrihu eh akan kira shi muwarrihu da mini da wa da radi da hasa din wa rubba ma qaddamtu wani lokacin guri da yawa nakan gabatar da abin da shi daga ƙarshe ya kawo au a farko wani wajen nakan jinkirta abin da shi ya kawo shi da farko ba likita na ta haida na ta kaluma matuƙar dai ni a wajena ina ganin abin da ya hukunta a jinkirta ɗin ko a gabatar ɗin wani ba ka ga kuma daƙa a guri da yawa nakan bar matsala mai zurfi wani gurin na ina ganin kamar ibn shalim matsalar da ya kawo ta wuce waɗanda aka yi littafin domin su yasa irin wannan sai in ga gwamma ishafi wajen abin da yake ya girma an maksari daga manufata na faɗa ni manufata in yi littafi wanda zai zamo ga wanda suke matsakaita na tsakiya ba na ƙasashen ma ba na sama ba wa asta'inullah ina neman taimakon Allah jan Allah ya girmama la'allahu in tammali min horada ko dai shi wannan littafi waƙe nawa idan abin da nake kauna daga gare shi ya fita gare ni ya kunu madaraja zai zamo matattakala ya kunu madaraja zai zama matattakala da ɗalibin nahau ga mai neman ilimin nahau bainal hulasati tsakanin alfiya ta ɗan malik wa ajin rumi da kuma ajin rumiya sai zama wanda suka gama ajin rumiya su zarce ga wannan littafi kafin su tafi ga alfiya eh alhamdulillah ni a wajen mahaifina bayan na gama ajin rumiya sai na dai dora yatima ne mulha ne ibnu walidi sannan ne kadar amma daga kadaran kai tsaye na tafi ga alfiya ko ha ana ashra fil marumi gani zan hada a cikin abin da ake nema faɗa kika jini zan haɗa a cikin abin da ake nema alkalimatu yace abin da ake kira kalma ƙara imam asiri jagora na zamanin sa yace almujaddidu wanda ya sabunta ilimi a ibn shalim a iya cewa ya sabunta ilimi musamman na nahau ya fito da tsare-tsare a cikin nahau wanda gaba ɗaya wanda suka gabata ba ba su zo da kamarsa ba yadda ibn khaldun malamin nan masanin tarihi malamin ilmin istiba wato sociology malamin iktisad wato economics yake fada a littafin su cewa muna misira muke jin labarin cewa wani malami ya bayyana a misira wanda ko si ba wahi ya daga masa tuta ma zinna wa nahnu bil maghrib dasmau annahu zahara bi misra alimun يقال له ابن هشام عن حال سيبويه يسا ابن هشام واتو انا دوكا كاشي مسمى a bangaren nahau to shi shi yasa shi nan ya masa lakabi da mujaddidu wato mai sabunta ilimin nahau yace kalimatun nuhati abinda ake kira kalma wajen malaman nahau kalma a wajen malaman nahau ba wajen malaman lugga ba malaman nahau qaul magana ce wadda aka faɗa da baki wato murya ce wadda yake ta kunshi haruffa kuma wadda yake tana da ma'ana ko da ma'anar guda ɗaya ce ko da ma'anar guda ɗaya ce mufradu wadda take guda ɗaya sai ya ta zama guda ɗaya daman sannan yake kalimatu idan ya zama ba mufrad ba ne to wannan ana kiransa kalam a ƙasa rabe-rabenta a salasu guda uku fi'ilu shine na farko fi'ili wasu na biyu suna wa harfu da kuma wa harfu ma'ana da harashi na ma'ana a wani kullum wasu ko ɗaya daga cikin ukun nan yana da nasu alama a fi'ili guda nawa ne a fatiha a cikin fatiha gaba ɗaya akwai fi'ilai guda hudu ko akwai guda biyu wa'anda suke murari'ai su ne wanne da na abudu da nasta'iru na abudu fi'ili ne murari nasta'in fi'ili ne murari akwai guda ɗaya mari shine an amsa an ama akwai guda ɗaya amri shine ihidi shi yasa duk nau'o'in fi'ili akwai a fatiha akwai murari guda biyu akwai mari guda ɗaya akwai amri ɗaya akwai suna suna shi ya fi yawa kamar lahi kamar rabbi kamar alamina kamar rahmani kamar rahimi kamar maliki kamar yauri kamar dini kamar iyaka kamar a iyaka ta biyu kamar sirada kamar mustaqima duk wannan sunaye ne wa harfu ma'ana akwai kuma harafi na ma'ana kamar a fatiha dai akwai kamar li lillahi li li lillahi ko wa na wa iyaka wa iyaka haka nan iyakanta ita ma dai harafi ce iya iyaka iyaka harafi ce harafi ne na ma'ana wani kullum wasu kowanne daga cikin ukun yana da nasa alama kowanne akwai alamunsa wanda an ambatakar alamun za a iya gane shi fal ismu shi suna yu'rafu ana gane shi bi tanwini da karɓar faduwa duk wata kalma da kaga ta karɓi faduwa to wannan kalmar sura fi'ili ba a yi masa faduwa harafi ba a yi masa faduwa a fata ne gaba daya ba mu da wata kalma wadda take da faduwa ba mu da kalma wadda take da faduwa a fatiha ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin duk ba kalma ne faduwa in an zo suratul nas قل امر الناس تلك الناس لا الناس شر اساس لا الناس كما باب الذي يوسوس في صدور الناس الذين شر ذا كلمه اللي فادوا اما ان زو فلكي ان ذا افار غبوا ده كلمه وده تكي ده فادوا كو قل اعوذ برب الفلق من شر ما هلك ومن شر غاسق ga cikin tun da aka nasu ya ɗaya zama suna ne za a kwamin sharin na fatar bin ƙwarbi shari hasijin shi ma ya zama suna tun da aka yi masa faɗuwa haka na suratul ilasi akwai kalma mai faɗuwa guda ɗaya kun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad suratul lahab fa ko suratul hadid akwai kalma mai faɗuwa guda nawa ne guda da wacce da wacce eh yanan da kuma eh to kaga ya haura biyin kenan tabbata da abi lahabin da faduwa wata ma agana an walu wa ma kasafta salana ran ta biyu ne faduwa za ta lahabwan lahabin lahabin din shi ma ai da faduwa wa ma ta malkul hadat fi da ya hablum min masadir ai kalmomin guda hudu ne a cikin suratul hadari masu haduwa wanda wannan haduwa ta su ta tabbatar mana da cewa ashe suna ne to wa an ana gane suna da al in ka kalma wani lokacin ana sa mata al a farko wani lokacin ba a sa mata to wannan alama ce ta cewa lalle suna ce kamar yanzu al'alamina ko ar-rahmani ko ar-rahimi ko addini maliki yawmi dini dini an san suna ne saboda an sa masa an sa masa to wa bil hadisi anhu ana gane suna da ba da labari daga gare shi duk wata kalma da aka ga an ba ta labari daga gare ta kamar aka ce ta tsaya ko ta zauna ko ta tafi ko abin da ya kama da haka ko kaza ce to duk wannan ya nuna cewa ashe suna ce kamar tar kumtu kumtu bulligitar amal Allah ya sa duk abin da kake buri ka cin masa Allah ya sa duk burkanmu na alheri mu cin musu wa huwa rarban shi a suna ya tafi gida biyu suna ya tasu gida biyu fa minhu muqrab akwai wanda yake a wato an masa iradi wanne ne sunan da ake wani irabi shine sunan da karshensa yakan sauya saboda sassaɓawar amilai da suka shiga masa ko sassaɓawar matsayin da yanzu yanzu a cikin fatiha suna nawa muke da shi wanda ake wani irabi ga alhamdu alhamdu ko ina ne hamda a ƙur'ani akwai inda ya zo da fata da mansubi kenan ko duk inda za qur'ani marfu'i ne amma dai akalla a hadisi ai gashi ya zo innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu haka nan kuma ya ce wa umirtu bil hamdi shi da ne alif da nan kaga akwai inda ya zo a qur'ani da fata alhamda ko zo da kasara amma dai wanda ba alif da lam kaga ai yakan zo da kasra ko sabbi bi hamdi rabbika wa sabbi sabbi an ga raka qala dun shamsa qala gurubiha wa sabbi an ga raka hina taqu wa min al bi hamdi to a qala bi hamdu an san sunani sunani saboda an sa masa wato an san ane masa iradi tunda yakan zo wani lokacin da ramma shi ne rufu'a a ƙarshensa yakan zo da fata yakan zo da kasara wannan ya nuna ashe mu'urabi ne suna ne mu'urabi shi yasa fatiha suna da muke da su mu'urabai su ne wanne hamdu din lahi rabbi da alalina da rahmani da rahimi da maliki da yauni da dini da me da sirada ana da ba shi ba su da bane sirada da mustaqima da sirada na biyu da me walin shi yasa suna da muke da su murabai a fatiha guda goma sha nawa ne alhamdu lahi rabbi alamina rahmani rahimi maliki yaumi dini sirada mustaqima sirada na biyu magarubi walin sun kai sha hudu in an dauki wanda aka maimaita shi ne sirada sha uku kenan ko muna da sunaye goma sha uku a fatiha wanda mu'urabai ne akwai wanda ba a yi irabi shi ne wanda za a faɗa wa min huzuri na yi akwai wanda yake mabni a cikin suna shi ne wanda shi ƙarshensa baya sauyawa ƙarshensa baya sauyawa to amma urabun kama allazina allazina suna ne amma ƙarshensa baya sauyawa allazina ƙala lahumun nasu inna allazina ƙalu wa alal lazina to kaga din nan lazina bai sauya ba amma al-mu'rabu amma wanda ake wani irabi fa huwa allazi ayru tagayyara shine wanda kasar sa yake sauyawa bi ma'anahi min awamila dara da abin da ya aku gare shi na daga amilai kamar zaidu za a ce kama zaidu ra'aitu zaidan marartu bi zaidin sai a ga wato ya sauya wa min wuzu hati a cikin suna akwai wanda yake ingantacce kalgazali wannan ƙari ne na shi mai littafin suna ingantacce a wajen malaman nahu shi ne wanne akwai bambanci tsakanin suna ingantacce wajen malaman nahu da suna ingantacce wajen malaman tasiri su dai malaman nahu wani suna ne suke ce mashi suna ingantacce A'a, ko kaɗan. Ba ta makunin suna da yake sa ya zamo ingatacce ba. Suna ingatacce wajen malaman nahu ai a fili yake, shi ne wanda ne? Wannan ai ka sake faɗa shi ne damar mara ingatacce. Me wai alamar da za a ce wannan suna ingatacce ne a wajen malaman nahu? Eh? yau ya zama ƙarshen sa li'irabi zai bayyana ya zama li'irabi zai bayyana a ƙarshen sa yanzu kamar zaido suna ne sahihi aha shine zufi hati inda za a ce ja'a zaido ra'aitu zaidan nazartu ila zaido ko Allah sunan jalala subhanahu wa ta'ala kaga za a ce qala qala Allah inna Allah ahan bismillah li'irabin bi ya bayyana shi yasa shi suna ne sahihi ko ko kamar gazali za a ce ja'a ja'al gazali ra'aytul gazal nazartu ila al gazali liran da zai bayyana wa kal fata sunan da yake ya kare da alifi kuwa kamar fata wal qari ko ya kare da ya yadda kisra ta ja zulfilali to irin wannan shine mai illa wanda li'irabin sa ko da zama bai bayyana ba gaba daya kamar fata ko kuma ya zama wani baya bayyana wani ne yake bayyana kamar qari wa ruful illati harfan illa guda uku ne wawu waw wa alif na farko sai alifi ya da ya wa ma talhaqu duk sunan da wani ɗaya daga harfan nan ya riske shi a ƙarshe urif mu'talla an san shi da cewa mu'talli ne mai illa ne wa ma adal mu'raba sunan da yake ba mu'rabi ba illa ya ka wannan baitin nasa da ya gabata ƙari ne akan kadarun nada amma akwai ɗan gyara kaɗan yau wanda yana magana ta ɓangaren lahau ne akwai gyara ina gyaran yake ina gyaran yake na sharif salim bai zo ba ina gyaran yake a nan wa matar haɓa mutallan ƙuri cewa duk abin da wannan harfan ya riske su ana kiransa motal akwai gyara ta fuska biyu saboda idan ɗaya daga harfan nan ta shiga wa suna a farko ko a tsakiya wannan baya sawa ya zama motali wajen malaman nahau wa'adu ko wasul ko yusur duk da wawo akwai ya a ciki amma ba mutallai ba ne tunda dai iramin zai bayyana ko a wajen malaman nahau wannan ba mutallai ba ne haka nan ƙaunu ko sairu ba gawo ba gaya ko ƙa'u faizar ruha a safa a baka an kaga murabi ne ba mutalli ba ne duk da cewa ga alif a ciki sai wanda ta riska a ƙarshe kuma a ƙa'idar larabci wo dan ya zo a ƙarshe koya inda ba jansa aka yi ba wajen malaman na hau wannan ba mutalli ba ne ina misali kamar zabiyu zabiyu barewa ba ƙarshensa ya bane amma zabi ai ba mutalli bane ko ba mutalli ba ne a wajen malaman na hau in an kowa wajen malaman tasirifi shine za a iya cewa mutalli ne wannan su malaman tasirifi a duk inda kalma in dai kalma za a samu wani ɗaya daga haruffan nan ko a farko ne ko a tsakiya ko a ƙarshe za su ce mutalli ne su ko malaman na hau kawai abin da yake mutalli a wajen su kalma da li'irabin ta ba zai bayyana ba yawa amma duk kalmar da ƙarshe za a iya masa li'irabi harfi da za a yi masa li'irabi to ba mutalli ba ne shi yasa ko zaliyu za a iya li'irabin ko me eh sai eh to ai wannan ba a ƙarshe bane nan ana so wai a kawo wanda harafin illar ya zo a ƙarshe kamar wokoya kamar dalu eh kamar dalu emro eh emro ai wannan ba ma harafin illa a ciki wannan wanda ake rubutawa imla'i ne kawai yasa ake sawa da a mamance shi da umaru kamar kamar dalu daru yawa kamar daru kamar lagau kamar daru kamar lagau Ah, wai za marro bin lagawi marro kirama yawa ya ya kawo shi bisa umumi wanda yana bukatar a yi tahasisin sa ya kawo shi da idilaki amma yana bukatar taqayyidi wa ma adal mu'raba kalmar da take ba mu'raba ba zulli na ita ke kira mabniya duk sunan da yake ba mu'rabi ba to mabniyi ne kamar iyyaka na fatiha kamar ta an amta ko na na ihdina na wanda zai iya zuwa a mahalli amma wajen rafa wajen nasba wajen jarra ko kamar kamar man man ta iya zuwa a mahallin rafa ta iya zuwa mahallin nasba ta iya zuwa mahallin jarra amma dai man din za a ce ba ta sauyawa wa haisu ko haisu aina ko aina ha'ula'i ko ha'ula'i ha'ula'i ina ne ha'ula'i ta zo guda nawa ce ta zo a qur'ani ma a mahallin rafa ina makarantar qur'ani eh na an bi uni bi asma'i ha'ula'i a mahallin jarra murafu ilaihi ne na haula'i qaumun attakhadhu min ha'ula'i nan ne ta zo a mahallin rafa to guri nawa ne ai aka ce ko ka wajen da alhamdulillah sai sallah ka san hayya din shi ka dauko
محمد الماتيما وبلغ والخاتم الما سبقنا سر الحج بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري وامجداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون